صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه كقدره ومقداره العظيم
الفصل الثاني فصل نبي المحبة وحقيقتها محبة بسويتها معنى المحبة تكون حقيقة سوية an ce a yi soyayya mace ta so miji mijin ya so mata a bayyanar da soyayya to me soyayya ma me hakikanin soyayya me ma'anar soyayyar
ما هو الحب أو المحبة me soyayya tambaya ko kuma menene soyayyar da ake faɗa
الجواب jawabi على هذا الأول ala hadin su'ali نعم على هذا a السؤال bisa wannan tambayar قال أهل العلم ahalin ilimi suka faɗa الحب soyayya نقيض البغض kishiyar ƙiyayya ne نعم shi ne ma'anar soyayya
نعم والحب soyayya الوداد shi ne so والمحبة da kuma soyayya نعم والمحبة mahabba kuwa نعم موافق الحبيب في المشهد والمجيب shi ne dacewa da masoyi a gabansa yana nan da bayan baya na abin da yake so kana tare da shi kana so shi ne soyayya ba sai a gaban mutum ba ko kuma in baya nan kai ko ba ruwanka a abin nan da da shi masoyi yake so yake a kansa kai ma ka zama kana son sa kana a kansa a fake ko kuma a fili
نعم وقال سهل malam Sina Sa'adu Abdullahi, bin rahimahullah.
abdullahi ya faɗa allah ya rahama gare shi المحبة yace soyayya معانقة الطاعة shine runguma da makalkalewa ɗa'a ومباينة المخالفة da kuma nisanta da rabuwa da sabawa bin da wanda kake so sai ka liƙe wa bin abin da yake so ka makalkale masa ka kuma nisanta da abin da ya saba masa abin da yake baya so ya saba kai baka nisanci wannan shine soyayya
وقال أبو عبد الله القرشي abu abdullahi ƙurashi kuma ya ce حقيقة المحبة haƙiƙar soyayya أن تهب كلك لمن أحببت ka ba da kullaka dukkaninka ga wanda kake so Wala- don ka faka ka rage komai نعم فلا يبقى لك منك شيء kada wani abu ya ragu daga gare ka ko kaka yake komai da koman ka kaka ka ba masoyinka idan ka yaka ka samu hakika soyayya ba ka rage komai ba نعم انتهى وقال المحاسبي malam muhasabi ya ce ميلك إلى الشيء karkata ka yi zuwa abu بكليتك da kulliyar ka dukkaninka
ثم إيثارك له sannan sannan zaɓin ka gare shi على نفسك a bisa kankin kanka ka zaɓe shi sama da kanka وروحك da ruhinka ومالك da dukiyarka ثم موافقتك له سرا وجهرا sannan da muwafaƙa da shi sirri a koye wa jiharan da bayyane ثم علمك بتكثيرك في حبه sannan duk da haka kuma ka zama kana mai sani da cewa kai ka taƙaita cikin sansa sannan soyayya ta cika نعم.
bayan ka ba da kanka duka ka yi muwafaka da abin da kake so zahiran wa baɗinan sirran wa jaran ka mika kanka ba komai da ya rage duk ban da shi babu komai zuciyarka duka sannan a ƙarshe kuma ka dinga ganin ka tabbata mai takaitawa baka ma cika ba baka biya ba soyayya kenan انتهى nan ya take abin da malam muhasabi ya faɗa وقال أنس رضي الله عنه anas ɗan maluku hadimin cikin gidan annabi ya faɗa allah ya ƙara ya gare shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce ya ji manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لا يؤمن أحدكم ɗayanku baya zama cikakken mumini حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده abdi wan nasu har ajma'ina sai ya zama ni ne mafi soyuwa a gare shi daga ‘ya'yayensa da iyayensa da mutane baki ɗaya kakaf sai ka zama baka rage ba sannan ka samu shiga soyayya ta manzo Allah
rawahu al-bukhari wa muslim sai buhari da musulmi ne ya rawaito shi
qala fil mirqati shura- sharh al-mishkati ya faɗa a mirkatu cikin sharhin mushkat
sharihan li hadith al-mazkuri yana mai sharhi ga wannan hadisin abin ambato ya ce laysa al-muradu al-hubbu al-dabi'i ba muradi ba na soyayya ta ɗabi'a
li'annahu domin shi la yadkhulu tahta al-ikhtiyari baya shiga ƙarƙashin zaɓi
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ba ubangiji ba ya kallafa wa rai sai abin da ya hore mata ya sauƙaƙe mata abin da ya bata
بل المراد bari muradi dai da wannan soyayyar الحب العقلي soyayya na hankali الذي يوجب إيثار ما يقتضي العقل رجحانه wanda yake wato hukunta zaɓin abin da hankali yake hukunta shi ويستدعي اختياره yake kuma kirayi zuwa zaɓinsa وإن كان على خلاف الهوى in ya kasance ko ya kas- in ya kasance a bisa sabanin son zuciya
كحب المريض الدواء kamar son mara lafiya da magani kaga wannan ikhtiyari ne dole mara lafiya magani zai so to ba irin wannan ba فإنه يميل إليه yana karkata ya zuwa gare shi ne don ya samu lafiya باختياره da zaɓi nasa ولا ويتناول بمقتضى عقله yana kuma yin amfani da shi a bisa mugunta ta hankalinsa نعم، لما علم saboda abin da ya sani وظن ya yi to أن صلاحه فيه cewa gyaruwar lamarinsa da samun warakarsa yana cikin wannan maganin وإن فرعنه دبعه مثلا ko da ɗabi'arsa tana ƙin abu amma yana son sa domin yana tunanin zai samu warkewa wa yake sa allura amma amma jiki ya zafi so kake san dole ne na ihtiyari ne ba irin wannan son ba
لو أمره صلى الله عليه وسلم na نعم ولو أمره صلى الله عليه وسلم Mhm.
الحمد لله alhamdulillah saboda haka saboda haka wannan duk batattuka suna komawa ne zuwa gundarin abin nema a yi soyayya na Allah kuma kowane soyayyar da daki-daki da kaifiyarsa amma duka baki ɗaya ne ana so a zama an yi ta ta dan Allah wacce take amfanar da rayuwa ta abokan rayuwa na juna ko da da kai da 'yan uwanka ne maza ko kuma a cikin dangi 'yan uwanki mata ko kuma ta ɓangaren bayyanar saɓanin jins- jinsiya namiji da mace matarsa da kuma mijinta to duk wannan ne shine ma'anar soyayya idan aka ce so babu gardama ba musu babu jayayya babu ganin ban iya ba ko bai iya ba soyayya kenan idan babu ita to za ka gaba abinda mutum zai iya birke ko miji ne da mata idan babu soyayya nan to fa ba birkewa kai ba ma miji da mata ba ba dan uwa da dan uwa ba ko da da uba ne in dai ba soyayyar da ake so babu abin da uban zai iya burge dan ko babu abin da dan zai iya burge uba shine kada an ce mika kai baki daya ba tare da waigawa ba mallaka komai da komai ba tare da rage wani abu ba duka ka ba wanda kake so wannan shine ake nufi da hakikanin soyayya a kowane bangare da kowane kuma ainihin mahalli shi sato irinta ce ake so a samu ko musamman ga tushen abin so wanda za mu zo za mu game da kisoshi daban-daban a cikin wannan littafi za a ji kisoshin soyayya kala-kala wa musamman babbar kalar ta soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mazaje daban-daban za mu ji kisar soyayyar wato ainihin zaid bin harisata da abdullahi bin zaid ga manzon Allah za ka ji kisar soyayyar umar bin al-haddadi irin sonsa da annabi za ka ji kisar soyayyar sayyidina abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a dawo a komo kan maudu'in da muke ka ji irin kissa soyayyar ba'arin sahabbai da irin alaƙar su da matekunsu da irin alaƙar ma'aiki kuma da iyalansa wanda zama yake daɗi yake lafiya saboda gundarin tsarkake soyayyar da mu'amalar da tausayawa da kuma wato haffafawa wannan wannan dole shine hanya wacce take za ta janyo samun muradin cikar abin nema wa musamman a tsakanin ma'aurata da tsakanin masu haƙi akan haƙin su shehi ne da muridinsa ko ko ɗale da babansa ko ko mace da mijinta a waɗannan ɓangarorin wanda dama shi ne asalin maudu'i asasi na littafin ƙaunin sadoko ko to a cikin nan ne za a ji abubuwan da la muhalata babu saɓani babu kace na ce wannan kawai i ne kawai babu a'a ba jayayya ba musu babu baka iya ba ba daidai ba to inda aka samu man to shi shi sa su bayan allah su bayan kawai suke gane kawai soyayyar a fili ba tare da wahala ba in dai an ce maka ika ce a kawai sai maka tik ba soyayya sai an ce maka ka ce ii kawai tafi a ba waige shi kenan shi ne soyayya magana ka ce don ƙananan soyayya idan mutum zai tafiya da babansa ko da shehinsa ana tunanin hanya nan ba kyau kuma labin da za a zo a shige to lallai muridi ya fara shigewa gaba muna tunanin daga nan zuwa can an hukun na ban kafa ya tashi to shi sai sai ya tsaya daga baya baya sai muridi ya tafi ya tafi ina dubban mai tashi da muridi sai shirin ya maza ya dawo shi ne kome yake faruwa haka ƙagani ana tafiya da daddare ne ko za a shiga lungu ne to muridi ya shige gaba kasan a lungu yanzu na sauran yaro idan doke ki kowa ko to da ya yi kwana ya hau kan muridi kai shi sai ka tsaya baya cikakken mahabba kenan ko baba ne ko to shi ne abin da ake so shi ne babu musu babu jayayya idan soyayya ta samu za ka gani babu abin da za a zo ka gaba daidai in dai wanda kake so ne ko kuskure ne shi sa shehu ya ce fa haɗa ulli shehi a kawon wa'al ya kuminan muridi inda man akal a ce a samu kuskure daga shehi wannan kuskuren bayyananne ne to idan an samu muridi mai albarka mai hankali wannan kuskuren na shehi shine abin da ya fi daidai ya fi dace shine daidai yanzu a ce a tashi za mu fita sai shehi ya ce ba can ne kofa ba wannan taga ce kofa nan shirin lamin ne dai kana tunanin shehi ai can yana gyara ga hanyar can ka zama tambadewa ku tafi taga allah zai muku mafita idan kuma ta ifatuwa to shehi shi zai gane cewa wani ko can ne a karamakalla yadda aka ce an dai ka ce za ka gyara ka ce ba haka ba to fa ba soyayya ko yanzu zana ce an kasa babban nerori an ce watan gobe za a daina karɓar waccan ko kuma sannan aka ƙi karɓar kuɗin nan sai ga sababbin aka kawo shehin ka ya ce kai wannan tafiya kore ba ita muke so ba waccan wancan ɗan kafa ta titi ba za a karba ba a gani yanzu da Allah da kai da shayi wane ne akan daidai kai da kace a karbi wancan sabuwar kai ka fada sai ka ce a karo kaza to shikenan bari mu je da tsohuwar shikenan shi musu ne dai musu ya gifta ko ganin ba daidai ba to ba soyayya kawai ko da mace da miji ne nan ne masu hankali suna gana kana cewa kaza mata ka ce ai ba haka ba ba haka ya kamata ba kaza ya kamata ba ta san ka kai a hankali don kar ta baɗa ma shinkafa bera ka gani ka ce kaza ta ce kaza shi ne asalin gundarin magagigen nan muna kama wancan a jakara masu auren mafawa suka kama fada suka ta magana mai gidan ya magana ta yi shiru ta zauna ko wani magana ya mata mai zafi da nufanci wani ba mu sani ba yana faɗa da ta wani ihu ta yi masa magana sai shi kuma ya ce la ilaha illa waga gidi waga ga kasa rashin mutunci sai a hau matan hausa kin gama tambadewa ina faɗa kina faɗa ka gani idan ma bai rabe ne ka yi haka zauna don rigimar da za a yi inda miji zai faɗa shiru za ta yi in gwari ne ma shiru za ta yi ko me zai ce duk zagin da zai yi arzikinta ce shiru in ba nufe ne kuma ya casa ta ya zane ta ma mutanen mu nawa na kwace buroli a dan alaƙinsu na zane mata ko kawai bi amma mata tana yin ba yadda ya kamata ba tana daddaga fuska tana yayya mutsa maka hazo ai ka ga ba soyayya shi so shi ne yake sawa a yi labas kamar auduga a randa sai yadda aka yi in ga ka to alhamdulillah Allah ya ba mu dace. Alhamdulillah.